أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falala sai ba mu iko muka haɗu da su da ku a wannan darasi mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda yan uwa suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi kamar yadda muka sani muna bin jerin ayoyi ne wannan shine darasin mu na 165 za mu tashi a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha wato a ƙarshen mas'ala ta 675 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba daya malam yace a karkashin mas'ala ta 665 fa in qila idan aka ce qad zakara Allah ta'ala Allah ya ambata asa Musa wato sandar annabi Musa alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi larabawa cikin masalkin sun kace al-asa liman asa kenan sanda ta dace da wanda ya saba yace to Allah ya ambaci wannan sanda bi lafzil hayyati da kalima ta hayya macijiya wa thuban da kuma wato maciji waljanu to an kire ta hayya macijiya tsoba da maciji jan kuma wato babban maciji gashi nan dai da sunaye daban-daban wa bayna thawbani wal jan tanafin tsakanin athawban maciji wal jan da kuma maciji duk da yake dai jan ake nufi wato macijin akwai tanafin kore juna akwai bambanci tsakanin su li'anna al janna domin an ka ce al jan alhayyatu saghira wato macijiya karama ko maciji karami kaza qala ibn arafa ibn arafa haka haka ce was-su'ban in anka ce as-su'ban shi ko alhayyatu al'azima wato hayya ce macijiya al'azimatu mai girma kaza naqalahu al-azhari al-zajjaj kama haka ne shi ko al-azhari ya ruwaito daga zajjaj wa qutrub da qutrub imam qutrub manya manyan malaman lugadi to malam ya ce kulna za mu ce arada yana nufi annaha fi suratul thu'ban al-azim surat ta in ka kalle ta kamar jikin ta kenan kamar jikin babban maciji ne ga ta babba wa khiffatul hayyati saghira amma kuma tana da motsi da haraka wato motsi kenan da gaugawa irin ta karamin maciji an gane ko wa khiffatul hayyati saghirati wa harakatiha kenan kenan tana da sauki gaugawa kenan ta karamin maciji da kuma wato motsin karamin maciji shine haraka mala yace wayu ayyidu qawluhu kenan ya kamata ce wayu ayyiduhu ne sai ce wayu ayyidu wayu ayyiduhu zaka kara hu kenan abin da ke karfafa wannan magana ko amsa qawluhu fadar Allah subhanahu wataala falamma ra'aha lokacin da annabi Musa ya ganta tahtazzu tana girgiza ka annaha jannun sai ce to jannun kamar dai karamin maciji kenan ta tazzuna an hankalta ma harakar ta motsin ta athani na biyu annaha kanat fi awwali inqila fi awwali inqilabiha kenan wadansu malamai suka ce a ba wannan bane kawai farkon inqilabiha wato lokacin da ta juya kenan an gane ko tanqalibu hayyatan saghiratan sai ta koma wato ya kamata ce in kalabat kenan fi awwalin kilabi ha nan tankalibu kenan duk lokacin da za ta juya nan sun yi amfani ba ce in kalabat ba saboda ba hali guda ne ba sun ka hankalta ma a duk lokacin da za ta komawa haka ne take komawa inda sun ce fi awwalin kilabi ha in kalabat sai zamanto wannan ya shafi lokacin da annabi Musa yayi magana da Allah subhanahu wataala kawai amma da sun ka ce fi awwalin qilabiha kanat fi awwalin qilabiha tanqalibu kina abu ne kina maimaituwa ta kasance duk lokacin da za ta koma maciji tanqalibu hayyatan saghira tana komawa macijiya karama safra'a dorowa daqiqatan yar karama an gane ko karama kwarai da gaske thumma sannan ta tawarramu sai ta fara ƙaba kamar yadda cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wari matqadmahu wato daga daga shi sun kumbura to thumma ta tawarramu sannan wannan sandat an gane ko ita macijiyar ta tawarramu sai ta fara ƙaba tana busuwa ya tazayadu sannan kuma ta zamanto tana karuwa tana daɗuwa wa ya tazayadu jurmuha jurmuha jikinta wa ya tazayadu ya karu hatta tasira thubana sai ta kuma babban maciji fa'uri da biljani awwali hariha kinanna ana rufin an fara da harkonta uri da biljan wato ana nufi da maciji aljan karamin maciji awwalu hariha farkon halin da take lokacin za ta koma maciji wa bisu'ban an hankalta ma maciji ma'aluha ƙarshenta ma'aluha ƙarshen ta kenan ƙarshen inda za ta kai to shi yasa kuka ganin a wajen malamai ana tattauna akan mas'ala wani lokaci sai an hankalta akwai farkon abu akwai tsakiyar sa akwai ƙarshen sa ƙwaya ta zangarniya farkon ta ƙwaya ɗaya ce amma an ka shibka ta sai ta zan kari bayan ta fito ta zan shuka ta zan kari daga baya ta fitar da kanu ta fitar da zangarniya guda ɗari bakwai kaga idan wannan ana zance wannan ƙwayar in an ce mata kari an gane ko ko mu ce 'ya'yan hatsi ƙwayoyin hatsi an ka ce musu kara ana iya ce musu kara amma ana nufin in an shuka su suna iya zama kara kenan akwai bil quwwati akwai bil fi'li bil quwwa in an shuka su za su iya zama kara sannan kuma an ce zangar ku ne yanzu dan hatsi guda in kace wannan zangar da ya 700 ne abin ga afwan dan dan kwaya 700 ne sai a ce a'a a yanzu nan dai kwaya ɗaya ce amma in an shuka shi da izinin Allah zai iya zama 700 to kaga dole sai ka bambanci sunan abu farkon sa da tsakiya da karshen sa waɗansu malamai haka suka fassara cewa kenan farkon ta tana farawa ne karama sannan ta girma an gane ko wasu kuma sun ce a'a kawai tana zama babba ne amma motsinta motsin karamin maciji ne waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a lokacin da annabi musa fara ganawa da allah lokacin nan take wato karamar macijiya an gane ko domin nan ba wai ana son annabi musa bai ji tsoronta ne a'a nan mu'jiza ce ake son a nuna masa ta allah shi yasa wani lokaci bata yi girma kwarai ba qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a sai sun ka tafi cewa shi wato hayya karamin maciji ne su haka suka fassara shi an gane ko to na ataha yace fa idha hiya hayyatun tas'a kenan su a wajen su karamin maciji shi ake kira hayya an gane ko amma su'ban shi ne mamban maciji to nan tana karama girman ta bai girma sosai ba saboda gaban Allah ne kuma Annabi Musa ana son ya dauki wannan mu'jiza ne amma a lokacin da yake jefa ta wajen Fir'auna sai an kace su'ban an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce fa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nabi kaga fa alqa asahu ya jefa da sandarsa fa idha hiya thu'banun mubin sai ga ta zama to babban maciji babban maciji to babban macijin nan kenan can saboda nan mu'jiza mu'jiza ake son ta bayyana ga waɗanda za su yi imani da ita wasu sun bambanta ta wannan fuska wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai kun ji maganganu na malamai daban-daban wanda kuma idan muka duba ko da farkon bata fara da girma ba ai mai yiwuwa ce ta girma daga baya wannan ba matsala bace sannan ko da a wajen gaban fir'auna tana iya farawa karama kuma ta girma sannan kuma ba matsala tana iya ta zamanto ta girman da lokacin da take karamar da lokacin da take babba duka tana motsi ne irin na karamin maciji domin mu'jiza ce ba wani abu bane don haka waɗannan maganganu kusan ana iya haɗa su wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 676 malam yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawli ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala iz auhayna ila ummika ma yuha kina ayata wato 30 da takwas to dan haka kenan yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab domin shi ya kawo bayani a karkashin wato mas'ala ta 111 a aya ta 27 kenan zamu kuma ma aya ta 27 to yan uwa musulmi a mas'ala ta 111 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda annabi Musa ya roki Allah yace wa halul uqdatan min lisani Allah ka warware mini kullin da yake a cikin halshe na yafqahu qawli wanda kuma mutane za su fahimci magana ta aya ta 27 da aya ta 28 malam yace la yakhfa ba zai boyu ba annahu min su'uli Musa yana daga cikin bukatocin annabi Musa abubuwan da ya roki Allah allazi qala lahu rabbuhu waɗanda Allah ya ce da shi innahu atahu iyahu Allah ya ba shi waɗannan abubuwan da ya roka bi qawlihi inda Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa an baka bukatarka kaga su'ulu nan guda ne amma ana nufin da dama tunda ko da an ce su'al abu guda su'ulu to ai da an kai idafar shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i don kaka ce su'ulaka kamar bukatarka guda ake nufi a'a bukatocin shi ake nufi domin an yi idafar sa zuwa ga ma'rifa kamar inda aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ni'matallahi ba ni'ima guda ba ni'momin Allah ake nufi malam yace to wa zalika sarihun wannan abu ne yake a bayyane fi halli fi halli al-uqdati fi halli halli al-uqdati min lisanihi cewa ya shafi wato warware wannan kulli da yake a makoshin da harshen annabi Musa wa qad jaa fi ba'd al-ayat amma malam yace yazo a cikin wasu ayoyi ma yadullu ala baqa'i shay'in min alladhi kana bi lisanihi wato alhamdulillah kathira ma ya dullu abin da yake nuna ala baqa shay'in akwai abin da ya saura min alladhi kana bi lisanihi abin da ya saura ga harshen annabi Musa malin yace ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala an fir'auna daga fir'auna yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin a cikin suratul zukhruf inda Allah yace fir'auna ya kira wa nada fir'aun fi qaumi fir'auna ya kira a cikin mutanensa ba ce nada qaumu bu saboda annabi cikin mutanensa ba ana magana ce ta tinqahu ana son su zo قال يا قومي أليس لي ملك مصر يتي أشي ملك مصر بقى أجري هنونا كبا وهذه الأنهار تجري من تحتي بكو أن ننقر مسنا ورانا كشينا با أفلا تبصرون شن باكو أغنيني to sai ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wannan aya da malin ya kawo shin ni ne an mafi ni ne mai alkhairi ma ba wai ana iya daukar fir'auna yana ya yadda dan fir'auna bai yarda da annabi Musa yana dauke da alkhairi ba an gane ko kenan nan fassara ko da muqaddarta shin shi shi na dauke da alkhairi am ana khairun shi ni ne mafi alkhairi min hadha alladhi huwa mahinun daga wannan kaskantacce kaga wai fir'auna ke cewa annabi Musa kaskantacce ko kuma am ana khairun ya zama to muslubul afdaliyya ne dan fir'auna bai yadda ma da annabi Musa yana da wani alkhairi ba shin ni ne mai alkhairi min hadha alladhi huwa mahinun daga wannan walakantacce yana nufin annabi Musa wala yakadu yubin sannan kuma baya bai yi kusa ba yayi bayani wanda za a gamsashe wanda za a fahimta sa ba magana sa ba ta fitowa ka gani bai ce ba ta fitowa ba wala ya kadu yubi ka ganin suratul zukhruf ka ga wannan yana nuna cewa fir'auna ya tinkahu da mulkin sa yayi alfahari da mulkin sa dama shine nan nashi dan ke halka mutane wani ya alfahari da mulki wani ya alfahari da kuɗi wani ya alfahari da kabilar sa wani ya alfahari da yaren sa wani ya alfahari da launin sa na fari ko wani abu wani ya alfahari da ilimin da ya karanta ko na boko ko na addini wani ya alfahari da abin da ya tara na dukiya wani ya alfahari da gidan da ya fito wani ya alfahari da family din sa duk wannan ba baka da wani abu ya kamata ka maida wannan ni'ima zuwa ga Allah to ɗabi'a ce ta kafirai da kuma mutanen da jahilci ya musu kato-kato suke yin alfahari da wani abu asalin ka ka duba ba dubara ka bace Allah ne ya baka duk abin da kake takama da shi to kaga wannan kuma cikin da'awa ƴan uwa ya kamata mu fahimci wannan cewa ga Fir'auna yana ce ma Annabi Musa mahinun kaskantacce to kaga Fir'auna wanda ya idda'a'in uluhiyya ya ce shi abin bauta ne ya idda'a'in rububiyya ya ce shi rabbu ne mahalicci ne kuma mai mallakin abubuwa ne almudabbir ya ce ma cikin ma alloli ya mafi alloli gaba daya an rabbukumul a'la ma'ana shi na ogan alloli kwata-kwata ma'ana yana saman alloli ma'ana ya yi alloli ma daban-daban ya yarda akwai alloli amma shi ne oga kaga yadda ya fi Allah amma yake ce ma annabi Musa yanda yana da cikin ulul azmi na rusul yana ce mishi kaskantacce to da haka kada kai mamaki in an gaya wa manzanni irin wannan kai waye kai ba za a gaya maka wannan bunan kana da'awa ina fata an fahimce ni to da haka wannan ba abin mamaki bane shi yasa wato kuɗi ba sa nuna cewa mutum yana da daraja a wajen Allah don ga ƙaruna ya zamani lokaci ɗaya da annabi Musa annabi Musa bai da dukiya ƙaruna da dukiya wannan ba shi ke nuna Allah ya fi son annabi Musa ba wato ƙaruna ya fi annabi Musa daraja ga Fir'auna Allah ya bashi mulkin da kuɗi da jama'a amma kuma ga annabi Musa bai da wannan to kuma me yasa wai wannan yake nuna Allah ya fi Fir'auna ya fi annabi Musa daraja na fata ku jini ya fi shi kima don saboda jama'a suna tare da shi yana da kuɗi yana da mulki ba haka ake nufi ba sannan samun ilimi na addini ba shike nuna Allah yana son mutum ba in baya aiki da shi gashi nan malaman yahudawa masalul ladina humilu at-taura thumma lam yahmiluha ka masal al-himari yahmilu asfara sannan Allah ya kamanta malamin da bai aiki da ilimin sa bayan nan an kamanta su da jakai ko jakuna an kamanta malami da kare watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalb kama kare malami bai aiki da ilimin sa to kaga a takaicen takaitawa samun ilimi na boko ko na addini ko na kere-kere ga turawa na yanzu suke da ilimin kere-kere fawa fawa na duniya amma suna cewa babu Allah ko ko su je su yi wani addini gashi nan wanda ba addinin da Allah ya saukar ba to shi ke nuna su suna akan gaskiya don suna kere-kere ko suna da motoci ko suna da bankuna ko suna da jami'o'i ko suna da kamfanoni a'a ba haka nan bane da haka samun ilimin addini ko samun ilimi na kere-kere na duniya ko samun kuɗi ko samun mulki ko kasancewa ka kana da kaza kana da kaza wannan ba shi ke nuna ba sai in kana da imani kana aiki na gari wannan ya kamata mutane su fahimce shi kuma cikin da'awa ka ji fir'auna da ya ce ba annabi Musa wulakantacce ba abinda ba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ba an ce masa mahaukaci abinda kuma kaga mahaukaci wanda bai da hankali bai sa abin da yake yi ba to kai don an ce mahaukaci wani abin mamaki ne a makka ne aka faɗi wannan a garin su kuma ƴan uwansa da kuma wato kabilarsa da kuma kabilarsa ta Quraysha da kuma kabilarsa ta Larabawa dan haka ya kamata masu da'awa a fahimci wannan dan haka dai Fir'auna ya ce shin ya kaji Annabi Musa wulakantacce ne Allah kai mu da tsari wal iyadu billah alhali ko shine kaskantaccen kaskantattu suratul zukhruf aya ta 52 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala an Musa ga annabi Musa da yace wa akhi Harun dan uwana annabi Harun huwa afsahu minni lisanan inda Allah ya tura shi manzo a cikin suratul qasas yace wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan Allah ka tura wato annabi Harun ya zamanto manzo domin ya fi ni fasahar magana fa arsilhu ma'iya ka tura shi tare da nan afsahu ya fi yin bayani wanda ake ganewa ba irin wannan fasaha ta larabci ba domin fasaha daban ta bayani fasaha daban ta baki zaka iska ko wanda ya iya magana amma magana shi ba ta fito wato nan zancen fasaha nan wato nan na bayani in ya faɗa za a gane za a ji abin da ake faɗa ba wai kwarewa ta ilmul fasaha ba da akwai cikin balaga da ake cewa akwai alfasaha cikin ilimin balaga nan ba ita ake nufi ba duk da yake suna yawan kafa hujja da wannan aya su ce sun ce annabi Musa ya ce wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan jahili fasaha a'a nan ana maganar sa tana fitowa in ya faɗi lafazi ana ji ya fi ni wannan ba wai ana nufin ya ya fi annabi Musa ƙwarewa wajen iya zance ba ba haka ake nufi ba amma suna kafa hujja da wannan aya a cikin balaga kuma ban ce dole ce ka karɓi wannan ra'ayin ba ka je ka ƙara dubawa ka gani nan wani ake nufi da fasaha shi ya ce harshen sa Allah ya buɗe masa harshen sa to kuma fir'auna ma ya ce in yana bayani ba magana shi ba ta fitowa ba wai bai da fasaha ko balaga ba a ba ta fitowa wani lokacin ba a ji da kyau an gane ko kuma shi ma ne yace afsahu minni lisanan ai azharu minni bayanan bayanin shi ya fi fitowa ba wai nan kalmomin sun an fi jin su karara babu wani abu ba wai yana nufin in yi magana da balaga ba a'a annabi haruna ya yi annabi musa balaga ba haka ake nufi ba wallahu ta'ala alam malam yace to wal jawabu amsa anna musa alaihi wa ala nabiyina ala nabiyina salatu wassalam annabi Musa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma su tabbata ga manzon mu shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yas'al zawala ma kana bi lisanihi bil kulliyati bai roki Allah ya gusar da wannan mushkila ba gaba daya kwata kwata wa inna ma sa'ala zawal al qadr al mani min an yafqahu qawluhu annabi Musa wa inna ma sa'ala ya roki Allah zawal al qadr al mani ya tambayi Allah ya roki Allah Allah ya gusar mishi da gwargwadon abin da ya hana min an yafqahu qawluhu su fahimci maganarsa shine ya bukata kama ya dullu alaihi qawlu kama yadda maganar Allah subhanahu wataala kenan cikin Qur'ani ko kuma maganar Annabi Musa wadda ta zo cikin Al-Qur'ani inda Allah ya bayani ta yafqahu qawli za su fahimci maganar ta kina abin da yake bukata a fahimci maganar sa in an fahimci maganar sa bukata ta riga ta kari da awa ta ci gaba ba wai wani bukata wani wani abu a'a in dai addinin Allah zai ci gaba ga mai son addinin Allah to shikenan shi abin da dame shi kenan da wanda zai ma addinin Allah aiki shine ya dame shi in yana son addini ya ci gaba da duk hanyar da za a bi a samu aiki sauki wajen gudanar da addinin aikin addinin Allah qala ibn kathir malam yace ibn kathir ya ce fi tafsiri qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wahlul uqdatan min lisani Allah ka warware kullun da yake akan halshi na ma nassuhu kaje ce ya ciro shi da nassin sa shassa abin da ake kira al-amanatul ilmiyya amana ta ilimi wajen annaqlu cirato abu annaqlu akwai annaqlu bil ma'ana akwai annaqlu bil ma'ana ka ciro ma'ana abin amma ba tare ka ciro lafazi ba akwai annaqlu bil lafzi ko annaqlu al harfi ka ciro abu da harfi gaba daya sannan kuma ya kamata in ma'ana ce ka bi bayanin yadda abin yake a can kai ya zama to ka rage wani abu ko ka kara wani abu wanda zai ta sa ma'ana ta canza canza ko kuma in bil harfina ka ciro ta da harafi amma kai hattara kada ka yadda in akwai abin da zai canza ma'ana kafi ka cire shi ko abin da zai canza ma'ana ka yanke shi dole sai ka ɗauko nasin yadda za a fahimta shi kuma in za ka ta'aliki kai ta'aliki na adalci a ƙarƙashin nasin wanda ka ɗauko shine annaqlu wato bincike ne mai yawa cikin al-buhuth al-ilmiya da al-qawaid al-bahthiyya malamai suna bayanin wato amana ta naqali wanda kuma yanzu a duniya duk da yake yanzu na bincike akwai shi na rubutu yanzu na sauti shine yafi za ka iske wani ya cire magana wani malami ya ɗora daidai inda take masa saboda ta bada wata ma'ana wadda yake so in mutum ya yi haka da gangan ko wata mummuna manufa to bai dace ba amma idan magana ce a cikin maganar da malam yayi idan an cire daidai wannan wurin za a fahimci maganar sa kuma wannan babu matsala amma dai ai hattara wanda kuma mutane suna ta yi sai dai Allah ya gafarta domin ya da wa'azina ya kamata malamai su ba mutane izini duk wanda zai yada magana su ta addini sun ba shi izini domin in ba haka ba waye kai ka ka yada maganar wani ba tare da ya baka izini ba al-huququl ma'nawiyya da suke kira al-huquq haƙoƙi waɗanda ga sunan dai sai dai mu fatan malamai su yi tarabbuhi ga wannan su ce sun ba da izini a yada karatuttukan su domin abu ne wanda yake da muhimmanci to alwimu dai malam ya cirato wannan magana daga wato ibnu kathir akwai kuma an-naqlu bi tasarruf shine ka cirato abu amma ka yi tasarrufi in sadara biyar ne ko bakwai ko takwas sai ka ka debo biyu to kuma tana yiwa ka dan kekketa ne sai ka ce bi tasarrufin domin mutum ya gane cewa a'a ba haka magana take jire ba za ka kana yana iya komawa can ya ga yadda take duk da waɗanda abubuwa na bincike na ilimi asalin su na musulmai ne amma yanzu turawa sun kwace su da qawaid waɗanda ake amfani da su na bahaf duk asalin su na musulunci ne sai kuma alqawaid imla'iyya rubutun larabci su da ma ai laraba su ne suke da rubutun larabcin nasu sai dai abubuwan da an ka dan amfani da su wajen alqawaid kitabiyya qawaid na sanyawa fasila da nuqtatani da kaza da kaza wannan kuma ana ganin cewa daga wajen su aka samu shi su turawa din amma kuma ba matsala bace tunda ba abu ne wanda zai taba addini kuma zai gyara rubutu ne da haka bai da matsala malam yace to dai qala ibn kathir ibn kathir yace fi tafsirihi fi tafsiri qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala tafsirin da yayi man fadar Allah subhanahu wa ta'ala wahlul uqdatan min lisani Allah ka warware wato kulli da yake akan halshe na na bayani kenan ba kulli bane wanda aka kulla abu ma nasuhu ga nassin sa wa ma sa'ala an yazula zalika bil kulliyah annabi Musa inji ibn kathir kenan bai roke Allah ba wannan abin ya gushe gaba daya bal bi haifu ya zulu iyu sai dai don saboda bebanta shine al'iyu kasa magana don an samu shi daga wato kasawa a ayahu abin da ya gajiyar da kai Allah ce a fa'ayina bil khalqil awwal to an kace al'iyu wato yana da alaka ne da kasawa ta magana shin bal bi haifu ya zulu al'iyu don saboda bebanta ta wato ta gushe daga bakinsa wa yahsulu lahum fahamu ma yuridu minhu ya gushe gare su su mutanen da annabi Musa zai ma da'awa wato ya tabbata gare su afwan wa yahsul lahum ya tabbata gare su fahimu ma yuridu ma yuridu minhu abinda ake so daga gare shi an gane ko fahimu ma yuridu minhu abinda annabi Musa yake so daga maganar da ya faɗa kenan ya zama to ya tabbata ana ganewa wa huwa qadrul haja shine bukatar gurgurdan bukatarsa walau sa'al al jami'a da dai ya tambayi duka ma'ana Allah ya gusar mishi da dukkan matsalar ba wai kawai ba gwargwadon abin da yake bukata lazala da Allah ya gusar da wannan domin Allah babu wani abin da yake buwayar Allah malam yace walakin al anbiya sai dai su annabawa la yasaluna illa bi hasabil haja ba sa roko sai dai bukatar su dan duniya bata dame su ba ma'abarce duniya wurin da wanda za a zo a danyi kwana biyu a wuce dan haka ba sai sun tsaya sun damu kansu ba na komai na duniya sai sun samu walihada malam ibnu kathir yace to dan haka baqiyat baqiyatun dan saurayi saurana daga cikin wannan matsalakin qala ta'ala sai Allah ya ce ikhbaran an fir'auna yana bada labari game da fir'auna annahu qala yati am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin suratul zukhruf ayat 52 ay yufsihu bil kalam annabi Musa bai kusa ba yayi magana a jita wato a fahimce ta wa qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace wahlul uqdatan min lisani an gane ko ka warware abin nan Allah ka annabi Musa ya roki Allah Allah ka warware wannan kullin na na rashin iya magana wanda yake a halshe na qala yace hulla uqdatan wahida an wato warware kulli dai ne walau sa'ala akthara min dalika utiya da ya tambayi fiye da haka da an bashi kiran wannan al-hasan al-basri shi haka wato ya fada to wa qala ibn abbas ibn abbas yace shaka Musa ila rabbih annabi Musa ya kai ƙara ciwo ne zuwa ga ubangijinsa ma'ana ya kai wato bukatar sani zuwa ga Allah ma ya takhawwafu min ali fir'auna abinda yake tsoro daga mutanen fir'auna kiran fir'auna da mutanensa fil qatili a cikin mutumin da ya kashe musu wanda an ka samu sabani wa uqdati lisanihi da kuma wato kullun dake harshen sa fa innahu kana fi lisanihi uqdatun a cikin harshen sa akwai wani dauri tamna'uhu min kathirin min al-kalami wanda yake hana shi yin magana wa sa'ala rabbahu sai ya roki ubangijinsa an yu'inahu Allah ya taimake shi bi akhihi Haruna da dan uwansa wato ya sanya masa dan uwansa Haruna wato mataimaki ya kunu rid Allahu yana zama tuwa mai taimako gare shi an gane ko wa yatakallamu anhu kuma zai yi magana game da annabi Musa bi kathirin da abubuwa mai yawa mimma la yufsihu bihi lisanuhu abinda harshen sa baya kai zuwa gare shi fa'atahu su'lahu sai Allah ya bashi abin da yake bukata fa halla uqdatan min lisanihi sai an ka warware mishi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan waɗanda yake da bukata kenan in ya kai shasa wato mai da'awa ko mai wa'azi yana bukatar mataimaki wanda zai taimaka mishi a cikin tafiyar da'awa wannan ba matsala bace kai kadai ba za ka iya warware mushkilar musulunci ba ko mushkilar musulmai kuma kowa kai kana da bukatar wato masu taimaka maka don haka kada a tattare abubuwa na aiki a ce dole sai wani sai wani sai wani sai abin ya zo ya fi karfinka kuma karshe ka zo ka fadi malin ya ce wa qalibnu abi hatim ibnu abi hatim ya ce an gane ko naqal ne dai malin yake ta wato yowa wa qalibnu abi hatim ibnu abi hatim ya ce zukira an umar bin uthman an ambata daga umar dan uthman haddathana baqiya wato baqiya ya ba mu labari sunan mutum ne baqiya nan ba saura ake nufi ba an arqata daga ibn daga arqata ibn al-munzir dan munzir haddathani ba'd ashabi muhammad ibn ka'b anhu kenan mutanen sashen sahabbai ko na mutanen abokanan muhammad bin ka'ab sun ba ni labari anhu daga gare shi qala yace atahu zu qarabatin lahu wani mutum ma abucin kusanci gare shi ya zo fa qala lahu yace ma bika ba'sun baka da wani laifi lafiya lau kake laula annaka talhanu fi kalamika in ba dan da kake yin wato lahan ba shi wannan muhammad bin ka'ab wani mutum ya zo mishi ya ce mishi baka da wani laifi sai dai lahan da kake yi ya an ce lahan nan kuskure an gane ko shi ne abin da ake nufin wato lahan shi yasa malai bahaushe ce lahani eh daga nan kira aka dauko ta yace walasta tu'ribu fi qira'atika kuma baka yin i'rabi a cikin qira'atka ko kuma idan to baka bayyana ta ana ji fa qala domin a'raba lokacin tana nufin i'rabi a'raba amma fi dhamirihi bi ma'ana abharahu ya bayyana shi kenan tana daukan ma'ana biyu sai mun yi hattara fa qala al-quradhi sai al-quradhi yace da shi kenan shi Muhammad bin Ka'ab wanda an ka bada labarin shi al-quradhi yabna akhi ya kai dan uwata alastu ufhimuka idza haddathtuka shin ashe idan nayi magana ba kana fahimtar dai abin da nake son nace ba qala na'am yace eh qala fa inna musa alaihi salam yace to shi annabi musa amincin Allah ya tabbata a gare shi inna ma sa'ala rabbahu ya tambayi Allah an ya hulla uqdatan min lisanihi Allah ya warware masa ɗaya daga cikin kulloli wato kullin da yake akan ɗaya daga cikin kulluli kulli kulli da suke akan harshen sa kai ya fuqaha banu isra'ila qawluhu dan bani isra'ila su fahimci maganar sa walam yazid alaiha bai ƙara ba kenan don haka in dai magana ta za a fahimce ta magana ta daga ta ƙari shi yasa mai karatun alkur'ani ya damu da a ji abin da ya karanta ya yi ya kasa kasa da murya don ya gyara ta ba za a ji abin da ya karanta ba sannan kuma tajwidi wato a kula da haruffa mafita haruffa da kuma ka'idodin mafita haruffa da karantawa da kyau da ka'idodin tajwidi ya fi a kula da murya ba a iya karatun alkur'ani ba a wato shi sautin yana da kyau shari'a ma ta aida da shi na soshi daban-daban sun faɗa hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sauti mai kyau yana karama alkur'ani abin nan san wannan abu ne mai kyau amma kada sautin abin shi a bata ka'ida ta karatun alkur'ani wannan bai yi ba ko a karanta haruffa ba daidai ba a'a a karanta haruffa da kyau shine asali a karanta abin ka'idodin tajwidi da kyau sannan kuma wato haruffa a fitar da su da kyau wannan shine abin da ya kamata mu rinka muhimmantuwa zuwa gare shi karatu ya zama to shine gaba kafin ma'ana a bata muhimmanci duk da ke lafazi ana bashi muhimmanci domin sabani shin lafazi ya yi ma'ana muhimmanci kuma nan a dukkan suna da muhimmanci amma kowanne daga cikin su a bashi muhimmancin shi amma komi kyawun lafazi in ma'ana ba ta da kyau kaga akwai matsala ko kuma ana ta zaman ba wata ma'ana ta kararo ne kawai aka yi sai ka iske babu wata fa'ida wadda za a fita da ita da haka kenan abin da ya kamata malami muhimmantu da shi shine karatu da mustawa na ilimi ba wai yawan adadin littattafan da mutum ya karatu ba ba jami'ar da mutum ya yi karatu ba ba kuma kasar da mutum ya yi takharuji cikin ta ko jami'ar da mutum ya yi takharuji a'a shin mustawa na ilimi ko ko shahada da mutum ya mallaka ko fanni daban-daban da kan mallaki shahada a cikin shi ba shine ahammu shay'in ba ahammu shay'in ilimi an same shi ko ba a same shi ba sannan an samu ilimin ahammu shay shine shin al'umma ta amfana da shi ko ba ta amfana da shi ba shine abin da ake hankaltawa dan haka ba wai kawa kawai ita ce za a hankalta ma ba da al-mazahir da ash-shakliyat sai abar al-haqa'iq ba haka ake so ba to malam yace intaha kalam ibn kathir bi lafzihi magana ibn kathir ta kare da lafazin sa to nan malam yace magana ibn kathir kuma ya kawo magana hasan al-basri da shi abin ga abinda malam yake son ya ce ma'ana ibn kathir da ya kawo wadannan maganganu shine ya jiro har wannan magana ta wadannan mutane da ya kawo shine abinda ake son a ce kinan nan da yace ibn kathir bi lafzihi nan yana nufin da lafazin littafin ibn kathir ya amfani duk da maganganun da ya cirato ba shi malam ya cirato su ba kai tsaye gare su ibn kathir ne ya cirato su gare su shi ne abin da ake son a ci shi wa qad naqala fihi an al-hasan al-basri kuma ya ruwaito daga hasan al-basri wa ibn abbas da ibn abbas wa muhammad bin ka'ab da muhammad dan ka'ab al-quradi ma zakarna min al-jawabi abinda mun ka ambata na jawabi kiran gashi nan ba kiran ya ce maka ga sunan abubuwan da ya ruwaito ya ruwaito su ne kiran dai a takaicen takaitawa dai magana dai ta ibn kathir dai abinda mun ka ce ma'ana ya ruwaito wannan daga gare su shi ma dan sai ya ce intaha kalam ibn kathir bi lafzihi kiran shi na yi riwaya shi ya faɗi wannan magana kuma shi ya kawo waɗannan kisoshin ma'ana cikin tafsirinsa aka cirato su wa yumkin malam yace kai mu yana yiwa an yujaba aidan a bada wata amsa bi anna fir'auna kazaba alayhi fir'auna ya ma annabi Musa ƙarya fi qawlihi wa la yakadu yubin ba zai yiwa ba ba zai yi kusa ba yayi bayanin da za a gane suratul zukhruf aya ta 52 an gane ko don mi kama kazaba alallahi domin fir'auna ya ma Allah ƙarya fi da'ir rububiyyati yace shi ubangiji ne an gane ko wa anna qawluhu huwa afsahu minni lisanan amma maganar da annabi Musa faɗa yace Haruna ya fi shi fasahar lisan ya dullu ala ishtirakihi ma Haruna fil fasaha ya nuna shi ma ai da fasahat kenan ana ganewa fa kilahuma fasihun dukkan su kone da fasaha illa anna Haruna afsah sai dai Harun ya fi annabi Musa fasaha ne an ce fasaha kenan ta zance ake nufi sai ya zama toto fasaha ta zance a cikin yaren su na bani Isra'il ba wai fasaha cikin yaren Larabci ba kenan sai zama to nan fasaha ta magana ta fito a fili a ji ta balafazinka wa alaihi fala iskala to in an dauki wannan fasara ma wanda yace kenan an ce fir'auna ƙarya ce ki babu iskali wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to mallan ya bada wata amsa a karkashin wannan ina fata an fahimta to anan da ya kamata mu fahimci wani abu kafin mu je cikin mas'alar mu ta gaba shine cewa fir'auna baya jin kuma eh ƙarya wanda yace shi ubangiji ne rububiyya ya idda ayin uluhiyya kuma dan mallan ya kawo rububiyya ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kiran fir'auna baya jin tsoron yaba annabi wanda bai ji tsoron yaba Allah ƙarya ba yana jin tsoron yaba dan adam ƙarya ba zai yiwuwa ba to shine irin yadda turawa suke kokarin mamaye kasashen musulmai da kasashen Afirka da kasashen Larabawa suna kirkira ƙarya su yi ma al'ummomin su ƙarya kuma su yi ƙarya su jingina ta zuwa ga al'ummomin mu da addinin mu da shugabannin mu don su mamaye kasashen mu su ɗibi arzikin mu don haka wata ba wata ɗabi'a bace da yau ne aka saba ta kaga fir'auna ya farfaganda dan yayi irin wannan ƙaryar ko kuma a'a yayi ƙarya ne ya ce Annabi Musa bai iya bayani lalle ana gane bayanin sa amma tunda ba bayanin da yake so bane to lalle kuma a gane wannan bayani shi ko Fir'auna dan ce a ce shi ba Allah bane ba abin bauta bane to har duniya ta tashi ba zai da ba sai ya ga mala'ikin mutuwa daga ga mala'ikin mutuwa kuma yace ya dawo Allah ya ce a'a yanzu ba a tuba Allah ya kyauta to wannan ita ce dai amsar da malam ya kawo a ƙarshen wannan aya insha Allah ta'ala yanzu kuma sai mu je a mas'alan mu ta gaba wato kenan mas'ala ta abin nan 676 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malin yace fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala iz auhayna ila ummika lokacin da muka yi wahayi ga mahaifiyarka ma yuha abinda ake yin wahayi to ai tunda an ce an yi wahayi zuwa ga mahaifiyarsa ba a bukatar mayuha a tsarin mai karatun balaga sai a ce to ai wannan an tsawaita magana ba tare da ana bukatar haka ba suratu taha aya ta 38 malin yace wa hadha la bayana fihi babu wani ma bayani a cikin shi li annahu mujmalun domin ya zo a dunkule fa ma fa'idatu min fa'idarsa domin an ce an yi mahaifiyarsa mahayi abinda ake yin wahayi to ai ya zo a dunkule babu wani babu wani abin da za fahimta kenan ya zo kamar mun to mujmal yace kulna zamu ce fa'idatuhu abinda a fa'idar sa al-isharatu ila annahu laysa kullal umur mimma yuha ila nisa'i dan a nuna cewa ba dukkan abu ne ake yin wahayi ba zuwa ga mata kan nubuwati kamar annabta wa nahwiha da waninsa bal a'a wato ba'daha kinan an gane ko bal ba'daha kinan sashen abubuwa ne ake yi ma mata wahayi sai sa an ka ce id auhayna ila ummika ma yuha ai ma yuha ila nisa'i ne kina asalin magana kamar abinda ake yin wahayi zuwa ga mata kenan iskalin daga ijmali ne ba wai dan saboda an ka ce kuma akwai iskali ma wanda da muka ce iz auhayna ila ummika mun yuhayi zuwa ga mahaifiyarka to ai ma yuha ba bukatar shi tunda an riga an yuhayi zuwa gare ta to amma shi ma yuha din nan na farko ba hashu bane an ka ce ma yuha abinda ake yin wahayi dan a nuna maka irin abinda ake ma mata wahayi na kenan ijmali kin wato shine fa'idar sa an gane ko sannan kuma da an ka ce ma yuha a'a yana iya zamantowa kamar wato ba wai hashu bane domin ya ƙara sabuwar ma'ana ya ƙara sabuwar ma'ana don ya nuna irin abin da ake yi ma wato mata wahayi ba wai dukkan abin da ake yi ma mata wahayi ba shine ake ma maza wahayi domin su ba a musu wahayi na annabta a zance mafi inganci na malamai asani na biyu annahu litta'kidi an ƙara wannan litta'kidi na wato ƙarfafa ma'anar magana ka qaulihi ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wata'ala fa ghashaha ma ghasha suratul najm ayata 54 inda Allah subhanahu ta'ala ya batun halakar da mutane wa annahu ahlaka adan lil ula wa thamud fama abqa wa qaum nuh min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa sai allati faghashaha ma ghasha kaga faghashaha mu'tafika mutane annabi lut an kira su afika daga wato abinda ake juyawa ne domin gari ruwan su an kanyi taklibin su an dauko su an juya su faran ma ja amruna ja'alna aliyaha safilha shi yasa an kasa mu suna ƙarya al-ifku saboda an juyar da magana ne daga hakikanin fuskarta to almuhimmu dai fa gashaha sai ya rufo ma wannan gari ma gasha abin da ya ruwaito saboda ta'akidi dan a nuna maka karfin wannan abin ka annahu qala an gane ko kamar dai an ce dai iz auhayna ila ummika lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka iha'an yin wahayi an gane ko wahayi na gaske wahayi ko da gasken shi an gane ko الثالث نأكو أنه أبهمه أولا ألا يكاوش أدنقري شي وحيين للتفخيم دين ينون جرمانسا أنغاني كو يكمبم وحيين والتعظيم يجرم باشي ثم بيّنه سنة ألا يبين شي وأوضحه يفتور شي أفيلي بقوله إن الله سبحانه وتعالى أن يقضي فيه في التابوت آية 30 ترى توقع وحي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى سألمة وحي قا تفسير وحي أن يقضي فيه في التابوت التي كجفت شي أتكن وتو التابوت shine wato akwati ko sanduki ina fata an fahimci ni to wannan shi dai ne abinda malamai sun ka bada amsa a karkashin wannan ina fata an fahimci ni ma'ana kenan akwai fa'idar tasa aka kawo shi daga baya an yi ijmal sannan kuma aka yi tafsiri wadda ka'ida ce daga cikin ka'idodin tafsirul qur'an wato bil qur'an to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 677 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin sai mas'ala ta afwan ta 112 a cikin littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab domin shine kawo a karkashin aya ta 40 wato da bakwai ina fata an fahimci ni tunda mun yi aya ta 38 to yanzu ya kamata mu shiga ta 47 ne domin can ya tashi ne aya ta 70 a mas'ala ta 112 a cikin littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani Muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa qula inna rasula rabbika al-aya aya ta 47 a cikin suratu taha malam yace kenan da Allah ce ma annabi Musa ku ce ma fir'auna ku ce inna rasula rabbika mu manzanni ne daga ubangijinka yadullu ala annahuma rasulani wannan yana nuna da annabi Musa da Haruna manzanni ne wa huma Musa wa Harun shine annabi Musa da Haruna kenan wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala fa qula inna rasulu rabbil alamin a cikin suratul shu'ara kace mu manzon ubangiji ne suratul shu'ara ya aya ta 16 yuhimu kaunar rasul wahidan to wannan sai nuna kamar annabi guda ne ba annabi ba annaba ba domin rasulu guda rasula rasula rabbika rasula ne sai an ka shafe nunun lil idafati domin mudaf wato musanna afwan da kuma jam'u mudhakkar salim ya an kai idafa ana shafe musu nunun to rasula rabbika ai rasula rini min rabbika sai an ka shahi nunun sai an ka ce rasula rabbika to kaga mun cikin su arai an ka ce inna rasulu rabbil alamin to ya zamu yi da wannan malin yace to wal jawabu amsa min wajhaini wato ta fuska guda biyu al awwalu na farko anna ma'ana qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah inna rasulu rabbil alamin mu manzannin ubangiji ne mu manzo ubangiji ne kullu wahidin minna rasulun min rabbil alamin kina asalin magana kullu wahidin minna rasulun min rabbil alamin an gane kuke nan kowanne daga cikin mu manzo ne da Allah shi ne abin da ake nufi yace ka qaulul burjumi kamar maganar burjumi fa inni wa qayyaran biha la gharibu kaga da yace fa inni ni wa qayyaran da qayyarun biha da gareta la gharibu baki ne kenan fa inni garibun wa qayyarun biha la gharibu sai shafe guda wa inna ma saqa hadha adh-dhuhur malam yace abin da yasa ya bada damar da an ka bayyana wannan an gane ko wa inda ma saga hada abin da yasa wannan ya halatta ya zama to daidai li zuhuril murad min siyaqil kalami domin ya bayyana abin da ake bukata abin da ake nufi ya bayyana min siyaqil kalam daga siyaqin magana yadda an ka jiro magana an gane ko wannan shine abin da wato malam ya bada amsa alwajhu thani amsa ta biyu anna aslan rasuli masdar asalin kalima ta rasulu masdar ne asalin take na masdar ne a larabci suna ce kal qabuli kamar al qabul karba walwalu'u da kuma alwalu'a shine tsoro ko ko tsananin kunar su yace fastu'mila fil ismi an gane ko sai an kai amfani da wannan kalma a cikin suna fajaza jam'uhu wa tathniyatuhu sai ya halatta a maida shi musanna a maida shi biyu ko kuma fajaza jam'uhu sai ya halatta a kawo shi jam'i wa tathniyatuhu kuma a yi shi musanna ma'ana guda biyu nazaran ila kaunihi bi ma'anar wasf in an hankalta ma ya koma sifa kenan kamar wasfi wasaga ifraduhu sannan kuma ya halatta a kawo shi daya ma'a iradatul musanna ana nufin biyu aw al jam'i ko uku nazran ila al asli in an hankalta ma aslin shi min kaunihi masdaran cewa aslin shi masdar ne wannan shine abin da kamata wato mu fahimta kenan kalima ta rasul aslin ta masdar ne an gane ko an gane ku mastar ya an ce mastar shi ne wato asalin wato kalmomin larabci shi ne wato mastar kuma kalma ta mastar tana nufin asali duk da yake su malaman kufa sun ce sun ce fi'ili ne shi ne asali akwai sabani akwai wannan mas'ala to amma abinda ne da ake son a ci shine cewa da ya ce inna rasulu rabbil alamin waɗansu malamai suka ce a dukkan mu kowanne daga cikin mu manzuri shikenan wasu suka ce a inna rasulu na an diba ma asalin kalma shi masdar baya canzawa ina fata an fahimci ni ma'ana shi asalin masdar kamar al'adlu misali masdar ne adalci to sai in ce hadha adlun wannan adalci ne hadhani ko ko in ce wato hadhani waɗannan mutum biyu adlun adalci ne ha'ula'i adlun bai canzawa masdar baya canzawa fil asli a cikin asalinsa to amma in an hankalta ma an yi amfani da shi har ya tashi daga masdar ya koma suna an gane ko tuna ana iya maida shi mi ana iya maida shi musanna kenan nan ba masdar bane ya koma ismi to inda ce inna rasula rabbika an hankalta ma shi kalma ta rasulu ta tashi daga masdar ta koma suna sai aka kawo ta musanna amma inda an ka hankalta cikin suratul shu'ara an hankalta ma asalin ta masdar sai aka ce inna rasulu rabbil alamin bata tashi ba daga wannan asalin nata ina fata an fahimta wannan shine abin da dai malam yake son ya kawo a gurguje malam yace to wa min itlaqir rasuli ala ghairil mufradi ana amfani da kalma ta ar-rasul ba akan mufradi ba abin da yake daya qaulu sha'ir fatar sha'iri yace alikni ilaiha ka tura ni izuwa gare ta wa khairur rasuli mafi alkhairin manzanni a'lamuhum bi nawahil khabar wanda fi su sanin wato sassan labari kenan yadda labarin ya kamata a bayar da shi da kuma duk abubuwan da sun ka shafi labarin ya san da su da dalilan wanda ya bada labarin da kuma sifofinsa da a wani lokaci aka yi labarin da kuma a wani wuri ne sannan kuma ta yaya ne aka ɗauki labarin ko aka bada shi kuma don me aka bada labarin waɗannan ake kira na wahil khabar yace malam yace ya'ani wa khairur rusuli da yace wa khairur rasuli mafi alkhairin manzo yana nufin wa khairur rusuli mafi alkhairin manzanni kina ake nufi tunda ba mutum guda bane yake iya dokar labari ya kai a wani wuri malam yace wa itlaqur rasuli kuma ana amfani da kalma ta ar-rasul manzo muradin bihi ana nufin al-masdar masdar asalin kalma wanda ba ta canzawa tana nan a asalin ta guda kasirun malam yace mai yawa ne laraba suna amfani da wannan wa minhu qawluhu yana daga cikin shi fadar sha'ir kenan qawluhu fadar shi laqad kadhaba alwashuna alwashuna masu kai magana masu annamimanci masu gulma su ake cewa alwashuna yace sun yi ƙarya ma futu indahum ban faɗi wata kalima ba bi qaulin ko da wani furuci ban yi ba wala arsaltuhum bi rasulin ban tura su da sako ba ya'ani bi risalatin da sako kenan kaga rasul almastar sako ake nufi kenan sai zama tana na asalinta na mastar anan kenan qur'ani sai amfani dukkan waɗannan salo wato guda biyu ina fata an fahimce ni to abu na gaba wanda zan kara a gurguje shine cewa malamai suke cewa fa'ulun wani lokaci kalma ce wadda tana iya ɗaukan ma ba wai dole ba sai mastar a'a dukkan dukkan wato wazani da zo akan fa'ilun an gane ko ko fa'ulun wani lokacin yana iya ɗaukan ma jam'i gaba ɗaya kaga fa'ulun misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato ba'dukum li ba'din adu ko kuma inda Allah subhanahu wata'ala ce humul adu fahdharhum kaga munafikai sai a ce humul adu fa'ulun ne bai ce humul a'da'u ba domin dan ka gane shi fa'ulun yana iya dokar daya biyu uku wannan wazanin ma ba wai dole sai masdar ba ƙari ne akan abinda wato malam ya faɗa kun ba dan mun fi malam ilimi ba a'a fa'ida ce da ya kamata a ƙara ta tun da wurin ta ne kenan humul adu fahdharhum humul a'da'u fahdharhum a cikin suratul kafi inda Allah ya ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu ay wa hum lakum a'da amma sai an kace aduwun kenan fa'ulun yana iya zama jam'i yana iya zama mutum dai yana iya zama mutum mutum biyu haka fa'ilun ma malamai lugha suna ganin wani lokacin yana iya ɗaukar jam'i wato misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika ba'da dhalika zahir kaga sai Allah ce wal malaikatu ba'da dhalika zahir bai ce zuhara ba kenan da fa'ilun da fa'ulun wazani da wanda wani lokacin yana iya ɗaukar ɗaya da biyu da uku da jam'i duka gaba ɗaya su yi tarayya a cikin sa wani lokacin kuma ana iya ai jam'i shi a canza shi idan aka ga dama a larabci to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi na'am sai mas'ala ta 113 a cikin wannan littafi domin shi ne kawo ayat da take akan jerin ayoyi mas'ala ta 113 a aya ta 49 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala faman rabbukuma ya Musa fir'auna yace wane ne ubangijinku ya kai annabi Musa kaga man waye yana tambayar ma wane ne Allah wai wane ne kidan wai wane ne al-rabb shine al-khaliq al-malik al-mudabbir kamar fir'auna ya tambayar wane ne ya halitta wane ne ya mallaki komai da komai wane ne ke tafiyar da komai shi bai ma san akwai Allah ba kamar yadda yan wato aqida ta ilhadi yan communist nan zawali suke cewa babu babu Allah la ilaha babu wani abin bauta wal kaunu madda kawai duniya abin da aka gani shine Allah Allah kawai ba halitta ba abubuwa kawai su ne suke sarrafa kawunan su an gane ko wanda suke yan naturalism at-tabi'iyyun da suke cewa sai la nature sai transform kawai babu wani wato Allah da ake cewa kaga kuma can cikin suratul shu'ara isa ce wa ma rabbul alamina to nan ma tana yiwa yana tambaya ne ga Allah me sifofin Allah da ake cewa nan ko man yana tambaya kan zatin Allah kaga dai dulilin wayo da fir'auna yake qauluhu ta'ala malam yace fadar Allah subhanahu wata'ala qala faman rabbukuma wane ne ubangijinku rabbukuma yace yaqtadi anna al-mukhatab ithnani an gane ko yana nuna kamar wanda ake magana da su mutum biyu ne wa qauluhu ya Musa to nan kuma da yace ya Musa yaqtadi anna al-mukhatab wahidun kamar dai wanda ake magana da shi mutum ɗaya ne tunda bai ce ya Musa wa Haruna ba malam yace to wal jawabu min thalathati awjuhin amsa kuma da malamai suka bayar ta fuska ce guda uku al awwal na farko anna fir'auna shi fir'auna arada khitaba Musa wahdahu ya so ne magana da annabi Musa shi kadai wal mukhatabu in ishtaraka ma'ahu fil kalami ghayru mukhatabin ghulliba al mukhatabu ala ghayrihi kenan wal mukhatabu wanda ake magana da shi kai tsaye in ishtaraka ma'ahu fil kalami in wani tarayya da shi a cikin magana za a hada har da shi an gane ko gaira mukhatabin amma ba shi ake yi ma magana ba domin magana ta shafi mutum wato mutum biyu ne suka zo amma magana ta shafi mutum ɗaya daga cikin su to idan ka kira su su biyu to lokacin za ka yi magana sai ka yi magana da wanda shi abin ya shafe shi ghulliba al mukhatabu ala ghairihi za a rinjayar da shi wanda maganar ake yin ta da shi akan wanda shi maganar bata shafe shi kai tsaye ba kama law khatabta rajulan kamar idan ka yi magana da wani mutum in ji malam ishtaraka ma'ahu akhar fi sha'anin wanda wani ya yayi tare da shi cikin wannan sha'ani an gane ko wasani ghaibun shi ko wancan baya nan fa innaka taqulu lil hadir minhuma sai ka ce ga wanda yake halarci daga cikin su ma balukuma fa'altuma kaza menene wato dalilin da yasa kun ka aikata abu kaza kaga biyu kace amma kuma mi amma kuma shi wancan din baya nan malai yace wal mukhatabu wahidun wanda kuma ake magana ɗaya ne wa hadha zahiru malai yace wannan zahiri ne الوجه الثاني أمسى تبيو أنه خاطبهما معا آآ فرعون ياي مغانا ليدا النبي موسى دا هارون وخص موسى بالنداء سيكيب أنت النبي موسى دا كرا لكونه الأصل في الرسالة دومين شي موسى شيني أصلي أنغاني كو game da wannan risala domin shine ma'ana farkon wanda an ba annabta kuma shine ke tattauna da fir'auna kuma babu bukatar idan fir'auna ya tattauna da Musa sai annabi Haruna ya samu bakin shi tunda duk abu guda ne shi yasa musulmi idan wani yana musulunci aiki a wani fage in babu bukatar a ƙara wani to ai ba da bukatar dole sai wani ya ji shi ma yayi magana a wannan wurin a'a wani ya nemi wani wuri idan wani ya sa wani littafi kai baka bukatar dole sai ka je ka sa wani littafin shi yasa ma'aikatun mu na kasashen Laraba da na Afirka da musulmi mafi yawancin aikin mu ba aiki saboda aikin da mutum ɗari za su yi sai a ɗauko mutum dubu a sa ciki shi kenan dun raggancin to su waɗannan mutum ɗari tara ɗin da za a nemi musu wani aiki ba a ce ka a nemi musu aiki ba a nemi wani aiki na daban su yi can a nemi kaza can a nemi kaza amma sai ka iske kullun mafi yawancin ayyukan namu ba ayyuka bane domin aikin da mutum guda zai yi sai a kawo mutum goma saboda su tara da su samu salari kaga babu ci gaba a ba laifi a nemi musu aikin amma a nemi wani wuri wanda al'umma za ta amfanuwa da su idan wani malami ya sa wani littafi ko wani fanni idan babu bukatar sai ka sa wannan fannin a wurin to ka canza ka sa wani fannin ba dole bane sai kun sa littafi daya sai in ya zama to akwai bukata tana yiwa shi yana yin sharhi ne a takaice kai kana son ka fadada ko ko shi yana yi a wata unguwa kuma can wata unguwa akwai bukata haka ko abin da ya kama da haka eh shi yasa fir'auna sai magana da annabi Musa da kaunihi al-asl fi risala al-thalith na uku annahu khatabahuma ma'an yayi musu magana ne guda biyu wa khassa Musa bin nida'i amma sai ya kebanci annabi Musa da ambato li mutabaqatil usil ayi saboda ayoyin su dace domin Qur'ani yana da mu'jiza ta lafazi yana da mu'jiza ta ma'ana to waɗannan ayoyin da sun ka gabaci wannan aya da waɗanda suka zo bayan ta ga aya din qala faman rabbukuma ya Musa dukkan suna karewa ne da alif da alif da alif da alif ma'a zuhuril murad tare da cewa kuma abinda ake son a ce ya bayyana na manufa kenan Allah ya san ma'anar ba za ta canza ba tunda yana magana ne da su to tunda ya ce faman rabbukuma ya Musa to shikenan babu matsala to amma malamai sai suka ce wannan babu matsala anan cewa annabi Musa an gane ko fir'auna yana nufin annabi Musa shi kadai ba zai nufin annabi Musa shi kadai ba inda annabi Musa na da tare da Haruna dole sai tare da annabi Musa da Haruna amma cewa ya keɓance annabi Musa da magana saboda shi ne asulufin risala saboda da shi za a tattauna kuma dole na sai an tattauna cikin su sai an yi magana da ɗaya sannan abu na biyu me yake da suna an keɓance annabi Musa ba a kawo Haruna ba ba dole ba sai an ce famar rabbukuma ya Haruna wa Musa sai ce famar rabbukuma ya Musa saboda ayi ijaji kuma saboda a kiyaye lafazan alkur'ani su kare daidai ga mu'jiza ta ma'ana ga mu'jiza ta lafazi farkon kafin wannan aya wato akwai waɗannan ayoyin na wato inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى كاج ألف يا قاري قال فمن ربكما يا موسى كاج ألف قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كاج ألف قال فما بال القرون الأولى قال قال فما بال القرون الأولى كاج ألف تاكاري قال ilmuha inda rabbi fi kitab la yudillu rabbi wala yansa gashi nan dai ayoyin gabanta da bayan ta haka suke karewa to wannan shi ne abinda amsar da malamai suka bayar a gurguje saboda lokacinmu ya fara karatuwa malam yace to wanadiru hadhihi al-aya qawluhu ta'ala tamkar irin wannan aya kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ce fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa an gane ko kada shaydan da Allah ce ma annabi Adamu fa qulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa kada ku sake shaydan ya fitar da ku daga cikin aljanna sai ce fatashqa bai ce ma annabi Adamu da Hawwa ba fatashqaya sai ka wahala bai ce sai ku wahala ba da kai da matarka yace wa yujabu anhu za a bada amsa bi annal mar'ata taba'un li zawjiha domin mace tana bin mijinta ne kenan wahala da duk mijinta ya sha galibi ita ma za ta sha in dai ba hali gare ta ba ko kuma duk yadda mace ta kai da wadata in dai mijinta tana cikin tsanani ita ma tana cikin tsanani tunda in bai da lafiya hatta da bukatar take sun biya wata ba zai iya ba zai iya biya mata ba wa bi anna shaqa al kaddi kuma da cewa shaqa al kaddi wato wahalan nan in an ce a shaqa ana rufin rashin arziki amma da ana rufin wato wahala wadda za su yi wal amali wahalan nan ta aiki ya tawallahu rijalu akthar min nisa maza sun fi shan wahala bisa ga mata game da al'amarin duniya in ba kasashen indiya ba da mata ne suke kaiwa maza sadaki da kuma yankin duniya na gabacin duniya da kuma irin kasashen turai wanda aure da mata da miji tare ne ake aiki kawai a dauki nauyin gida ba dan can wani ne yake da gida sannan kuma da irin kasashen gwara wanda mata ne suke zuwa su yi noma su yi da ko su kama maza kuɗi sabanin kasashen musulmi da Allah subhanahu wataala ya taimake mu maza sun zan maza kwana sun sai an yaki musulunci a bata mata su je neman wato kuɗi don saboda a yi zina da su a yi musu faɗi a lalata su Allah kai mu da tsari malam yace to وبأن شقاء الكد والعمل يتولاه الرجال أكثر من النساء وبأن الخطاب لآدم وحده دومين مغانا كما النبي آدم أكيما شسا أنك فتشقى دومين أنت يا آدم والمرأة ذكرت فيما خطب به آدم إتكو أمتي أنفر إتني سبودا أبند أنك مع النبي آدم مغانا بدليل قوله سبودا أن فقر الله سبحانه وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك وأن مكينك نيكما مكين ما تركني سورة طه آية شابكوي kenan sai da an ka ce aduwwul laka to ita ko hawa ta biyo baya wali zaujika shi yasa an ka ce fatashqa ba a ce fatashqa ya ba fa hiya dhukirat fi ma khutiba bihi adam ita an ambace ta ne cikin abinda an ka ambace annabi adam kenan ta biyo baya ne wal mukhatab huwa wahdahu shi annabi adam shine wan an kai ma magana kai tsaye wali hadha qala fatashqa shi yasa Allah ce fatashqa bai ce fatashqa ya ba li anna al khitaba lam yatawajjah ilayha hiya domin magana ba an fuskanta ta bane zuwa gare ta a an fuskanta ta ne zuwa gare shi ita ko sai ta shigo ko kuma ce a wahala da dare annabi adamu zai sha ko namiji ta fita mata da dai sauran maganganun da malamai suka faɗa kuma an yi ri'ayatul fasila ko nan an hankalta ma ayoyin da suke gaban wannan aya da waɗanda suke bayan ta duka suna tafiya ne akan wannan tsari domin ya ce ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ قوة إنك أو تقرأ لا تظمأ فيها ولا تضحى كاجا آيون سنة فيها كان ساري إي إي إي إي malam ya ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwa musulmi lokacin mu ya kai karshe amma wannan mas'ala har yanzu akwai ƙarin bayanai da wadansu malamai suka basuwa na cewa da an ka ce famar rabu kuma ya musa bi yasa an ka ambaci musa ba ambaci haruna ba mai taƙiƙin wani littafi a amsa ta uku a wato namba ta biyu ya kawo ƙarƙashin da ya kai wannan sai ya yi namba ta biyu ya ce to wa fil ayati wujuhun ukhar akwai waɗansu fuskoki daga cikin su famar rabu kuma ya musa ya ce akwai abin da an ka kawo cikin ma'anil qurra kuma tabari bai kawo shi ba an gane ko famar rabu kuma ya musa wa harunu wa qawluhu ya harunu khudhima lil ilmi bihi kina asalin shi an shafe haruna saboda abu ne wanda an san da shi tunda wato an riga an faɗe shi wa minha aidan daga ciki ma zakara hu zamakhshari abinda zamakhshari ya faɗa kinan shi zamakhshari ya kawo su ina fata an fahimce ni yahtamilu an an yahmilahu khubthuhu wa di'aratuhu ay fasaduhu wa sharruhu al istid'a'i kalami Musa duna kalami akhihi lima urifa min fasahati Haruna kenan yana yiwa kenan shi fir'auna abinda yasa ya yi magana da annabi Musa saboda ya san annabi Haruna ya fi annabi Musa karfin iya zance an gane ko saboda wannan sharrin da ke cikin shi khubtu shine mummuna abu di'aratuhu kuma asalin di'ara shine karuwanci an gane ko to tana yiwa a ce ko namiji yana karuwanci yana karuwanci ba ana yana son yi kwana da magana yayi abubuwan da ba su dace ba lima urifa min fasahati haruna war ruttati fi lisani musa saboda ya san annabi musa yana dan wato rauni ko kuma wato yana da kulli a cikin halshen sa wa yadullu alaihi am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin kinan waɗannan sai sun ka ƙara cewa abin da yasa ya kai son yi magana da annabi musa saboda ya san annabi musa yana samun wahala wajen magana shi ko duk mutumin da ke samun wahala wajen magana galibi yana saurin hushi yana saurin hushi amma mutumin da yana iya magana ko da yaushe yake so sai ka iske baya saurin hushi da kaga mutum na saurin hushi galibi abin da ke sa shi wannan ko ya zamanto harshen shi yana magana ba a ji bai jin daɗi ko ko magana shi ba ta fitowa in ana in baya jin daɗi sai ran shi ya ɓaci ko kuma daga ciki ya zamanto mutum yana da wato karami karamcin jiki to kullum sai na sa tsammanin mutane idan sun ka ganshi za su rena shi to wannan sai rinka sa shi yawan hushi sannan daga ciki idan mutum ya ga yana da wata bukata ko yana son yayi wani abu ana son a hana shi to duk abin da zai hana ka wani abu in baka control din kanka ba sai ya saka hushi shi yasa za ku ga da yawan masu hasada ko masu mulki ko masu kuɗi ko masu ilimi abin da ke sa su yawan hushi irin wannan ne kana ganin in wane na nan kai ba za ka zama kai kadai ba ko da kuna da kuɗi ka fi son a ce kai kadai ne ko ko in yana nan zai fi ka kuɗi ko ko in yana nan zai kusanto ka ko ilimi haka in malam wane na nan ni ba za a saurare ni ba in malam wane na nan ni ba zan kai labari ba in malam wane nan zai cin min ko kaza ko kaza sai ya saka haka ƴaƴan sarki in wane na nan in bai mutu ba zan samu matsayi kaza ba to ya kamata a ce an kare da wani haka mulkin siyasa abin da ke sa yan adam su je zuwa ga hasada da hushi irin waɗannan abubuwa suna nan da dama sai kai controlling din kanka a lokacin da waɗannan abubuwa suka wato doso maka to yan uwa musulmi ina ganin ne ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته